أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باين هكا السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 25 da watan sha'aban shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 17 da watan uku shekara ta 2023 miladiya zan mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na adabin larabci shi ta ce makama ta badi'u zamanul hamzani wannan shi mai rasuwa 400 ba biyu wannan shi ne darasi na 31 zan mu tashi mukama ta 28 al-mukamatul iraqiyya mukama ta garin iraki amma nan gurin abinda zan mu nabbahar da kanmu zan mu tunatar da kanmu kowa ya bada hankalin shi 100 bisa 100 mutum ya bada hankalin shi mukama ce ta adabi in mutum bai bada hankalin shi ba za a yi bashi al'imam yake cewa mukamatul iraqiya mukama ta garin iraki haddasana isa bin hisham isa bin hisham ya ba mu labari kala yake cewa dubtul afaq na kekkewe sasannin duniya al'afaq jam'i ne na al'ufuk dafa ya dufu shine duftu na kekkewaya sasannin duniya hatta balagtul iraq har sai da na kai garin iraq wata safahatu da wawina shu'ara kuma na bubbincika na bubbuɗe takardun mawaƙa hatta zanantu ni anni lam ubki fil qausi min za'u zafarin har sai da nayi zatan kaina zanantu ni zaci kaina lam ubki ban bari ba fil qausi a cikin kwari min za'u zafarin wata kibiya mai rabo ma'ana abin da yake nihi yadda na karanci waƙe da wawinu shu'ara ina zaton duka na ƙari da su babu wani abin da na bari wa halatni bagada wa halatni bagadad bagadad ta sabkar da ni na zamna a garin bagadad ce fa ma ana fish ala shaddi wani lokaci ina cikin gaba ta garin bagadad gehen gari iz anna li fatan fi admarin sai wani saurayi kawai ya bayyana gare ni cikin tsahin kaya admar shine tsahin kaya anna kuma zahara bayyana mun ga ta ganin shi ba so ɗaya ba so biyu yas'alun nasa yana roƙon mutane wa yahrimunahu suna hana mushi yana bara ana hana mushi fa ajabatni fasahatuhu sai fasaha shi ne ta burge ni fa qumtu ilaihi sai na tahi wajen shi as'aluhu in tambaye shi an asalihi gami da asalin shi shi na ina ne me asalin shi wa darihi da kuma dan ina ne da ina ne gidan shi fa qala sai ya ce mini ana absiyul asal ni dan absiyul asali na ba abshe ne abs kabila ce ta larabawa da an santa kabila antara al-absi al-mashahur antara wanda yake sananne kabila shi ce yace ni dan kabila shi ne iskandari dar kuma iskandari ce garin mu fa qultu sai nace ma hazal lisan ni an mamaki gami da wannan halshe naka kana da fasaha halshe da dadin magana ma'ana da yake baran nan ya ji shi da dadin fasaha yana amfani da dadin lafizza yace wa min aina hazal bayan ina ka samu wannan bayani mai dadi faƙala sai ce min ilmi daga ilimi ilimi ne gare ni ruttu si'abahu na hore abu mai wahala shi ruttu shine horewa si'ab mai wahala duk wani abu mai wahala na ilimi na hore shi wa khuttu biharahu kuma na kutsa tekun ilimi fa qultu sai nace mishi bi ayyul ulum tatahalla to da wani nau'i na ilimin kake kawa wani ilimin kake da fa qala sai ce min lifi kulli fannin kinanatu sahamin cikin kowane fanni na ilimi ina da kibiya fa ayyuha tuhsin kai kuma wani kai kyautatawa fa qultu sai nace ash-shi'ru waqa fa qala sai ce hal qalatil arabu nan zai tunda yace waka ya iya daga nan zai shiga mishi ruwan fasaha yace hal qalatil arabu baital la yumkinu hallahu ba ni labari larabawa sun faɗi wani baiti wanda bai yiwa a warware shi warware baiti shine an faɗe shi a baitin shi amma a nasar ba za a maida shi koma nasar ba dole sai dai a bar shi a baitin shi baiti akwai baitin da an an sake shi an maida shi nasar yana hira shi tana iya zuwa to amma akwai ɗaiɗaikun abiyat wanda kawai a haka nan suke an maida su nasar ba su yace sun haɗu wannan wahal na zama tambaya ta farko kenan wahal na zama madahan lam yu'raf ahluhu shin larabawa sun kirkira wani wani yabo wanda ba a san wa ake yaban ba a cikin baitin ka san da wannan baitin tambaya ta bi kenan wahal laha baitun samu jawadhu shin larabawa suna da wani baiti na waƙe wanda wad'uhu ajiyewa shi samuja tayi muni wa hasuna qad'uhu kuma yanke shi yayi kyau akwai wannan kasan da akwai laraba suna da wannan ma'ana wanda ya faɗi baitin mummuna ne amma baitin cike da kyau wa ayyu baitin la yarqa'u dam'uhu wani baiti ne wanda hawayen shi bai tsayawa yana ta zuba hawaye kasan shi cikin baitin larabawa yana nihin shine baitin da ana karanta shi zai sa ka zubda hawaye yace wa ayyu baitin yasqul waqahu wa na baiti ne wanda abkuwa shiga kunne take nauyi wannan tambaya ta gaba kenan abkuwa shi da kunne take nauyi nan gurin yana nihin abin da yake nihi shine baitin da zai kasance a cikin nudiki ana kin shi a cikin nudiki ana kin shi yace wa ayyu baitin yashujju arudhu wani baiti ne wanda yake karya arud kin shi wa ya asu darbuhu kuma darbikin shi ya gyara shi baiti ne wanda wangakin shi na farko ya kare kuma na gaban sai ya gyara shi ka iya mun wannan baitin wa ayyi baitin ya azimu wa iduhu wani baiti ne wanda mummunan narkon shi ya zama na babba ne wa yasgur buhu kuma musiba sai ta zo cikin sauki wa ayyi baitin huwa aksaru ramlan min yabrim tunda dai a waƙe kan har da ce yace wani baiti ne wanda ya hi garin yabrim yawan rere ya hi garin yabrim yawan rere duka wannan abin da yake nihi ma'anar baitin ya hi yabrim yawan rere yana nihin aksaru ramlan minha ita ce garin ya bari wani gari ne mai yawan rere wanda ba ake misali da shi wajen rere duka wannan fasara sun mun yi can gaba zan mu ga wajen abiyat kawo abiyat din yace wa ayyu baitun huwa ka asnanil mazlumi wani baiti ne wanda yake kama da haƙorin wanda aka zalunta haƙoran wanda aka zalunta wal misharul mathlum kuma yake kama da majaujawa wadda take mai an kakkarya ta shine baiti da ke cike da shinun da shin mai ruwa dan saboda shin mai ruwa haƙora ne sama a kare kasanta ma haka na haƙora ne a kare yace wa ayyu baitin yasurruka awwaluhu wa baiti ne da farkon shi yake faranta maka rai wa yusu'u aka akhiruhu karshen shi kuma yake bakanta maka rai wa ayyu baitin yasba'uka batinuhu wa baiti ne wanda cikin shi batinin shi yana marinka wa yakhda'uka zahiruhu zahirin shi yana yaudararka duka in yaje fasara su zan mu ga me yake ne wa ayyu baitin la yukhlaqu sami'uhu wa baiti ne wanda mai shi bayya gajiyawa gami da jin shi hatta tuzkaru jawami'uhu sai ambaci sai ambaci jawami'in shi wannan baitin nan abin da yake nihi baitin da zaka ji kana zaton cewa na wannan sha'irin ne na yanzu da aka nasaba ma amma kuma alhali baitin na wani sha'iri ne kawai daidai ne suka zo a ƙarshe za a samu sabanin kalma in ya kawo shi zan mu yi me yake nihi wa ayyu baitin la yumkinu lamsuhu wa baiti ne wanda bai yiwa a shahe shi dan saboda lutuwa sura shi da khayalikin shi ma'ana baitin da ke cike da abubuwan da aka zana babu abin da ake shafa alhawasul khamsa bisu tabo shi wa ayyu baitin yasilu akasuhu wa baiti ne wanda aka san shi yake da sauki ana iya kawo shi a haka kuma an juya aka san shi ana so a kawo shi a akasi yana iya zawwa kamar ajzul bait da sadrul bait in in aka ɗauko ajizul baiti juyo nan wajen yana iya tahiya an maido wance yana iya tahiya wani baiti ne wanda wa ayyu baitin huwa atwal min misli wani baiti ne wanda yahi kwatankwacin shi tsawo wa ayyu wa ka annahu laysa min ahli kamar ka ce ba daga ahalin shi yake ba nan yana nihin dan ya tattaro lafuzza wanda suke masu yawan harufa a cikin na harkun kuma a ƙarshe sai kawo yan harufa kaɗan wani harafi wani baiti ne wannan yace wa ayyu baitin huwa mahinun bi harfin wani baiti ne wanda aka wulakanta shi da harafi guda ɗaya nan gurin daga wulakanci ne ce mahanatul baiti bi an takunu ma'anihi mimma yuhanu ya taqiru fi haqiqatihi shine abin da yake nihi ma'anar baitin ana wulakanta ta amma wa rahinun bi hazfin kuma abin rabawa ne abin rabawa ne bi hazfin da shahewa abin da yake nihi da rahinun bi hazfin shine ya kasance بحذف أن البيت بتمامه مأخوذ بحرف واحد cewa baitin an karbo shi ne daga harafi guda ɗaya daga cikin wasu harufa na bangaren kalmomin shi kamar yadda duka wannan sai ya kawo su zan mu gane abin da ake ni kala Isa bin Hisham Isa bin Hisham yake cewa shi dake da'awar cewa ilimin shi'ir ya kware ma yace fa wallahi ma ajalta qidhan fi jawabihi wallahi ban kewa yadda wani kibiya ba cikin bashi amsa ina rike da kwarina na ilimi ko haka ban taba ba na kibiya cewa zan bashi amsa wala hata dai ti li wajhi sawabihi ban shiri ba zuwa ga daidai kin amsar da zan bashi illa la a'lamu kawai sai ce mishi ban sani ba fa qala sai ce wa ma la ta'lamu aksar abinda baka sanin ba shi yahi yawa fa qultu sai na ce wa malaka ma hazal fadli me ya same ka tare da wannan farala da Allah ya baka kana da wannan ilimin kuma tarda bi hazar aishar razili kuma kai yarda da wannan rayuwa ta kaskanci kana da irin wannan ilimi fa'an sha'a ya ƙulu sai ya fara yana cewa, Bu'usan lihazar zamani min zaman, kullu ta sarifa amurhi a jab, arsubaha harbar likulli zai adab, ka anna masa a umuhul adab, ya ce, Bu'usan tur lihazar zamani ga wani zamani min azumin zaman ga wani irin mugun zamani. Kullu ta sarifa amurhi a jab, duk jujjuyawa lamarin shi abin mamaki ne. asbaha harban ya wayi gari harban abin yaƙi ne muhariban ma'ana shi zamanin yana mai yaƙi ne li kulli zi adab ga dukkan wani mai ilimi ka anna ma sa'a ummuhul adab kama ka ce shi zamanin ma'aihiyar shi ta, ta muna na ladabi yace ma'ana abin da yake nihi tasarifu zaman zamani ne yasa duk da ka gani da wannan ilimin amma cikin kaskancin yace fa ajaltu fihi basari sai na jijiwe ido na akan wannan mutum wa karatu fi wajhihi nazari kuma nan memeta kallo na cikin huska shi fa iza huwa abul fatah al iskandari sai gashi malamin mu ne abul fatah al iskandari fa qurta sai nace mishi hayyaka allah wan asha saraka wa an asha saraka Allah gaishe da kai kuma Allah ya tada Allah ya tada faduwarka iza ra'aita anta munna alayya bi tafsir ma anzalta in ka ga dama akan kai mini bayuwa ka fassara mini abin da ka sabko na wannan abubuwan tambayoyin da kai wa tafsil ma ajmalta kuma da rarrabe abin da ka ka mini a jumla duk ka faɗi maganganu a jumlace baka yi mini tafsili ba da ka ga dama ka rarrabe mini fa fa'alta da ka ai fa'alta da ka aikata da abin ya burge ni fa qala sai ce tafsiruha ga maka tafsirinta amma baitin lazi la yumkinu halluhu fa kasir amma baitin da bai yiwa a warware shi ya koma nasar mai yawa ne wa misaluhu misalin shi qaulul a'ashiya kama fadar wannan al'asha mawakin wannan da yake cewa da rahimuna kullu hajayyidun fala tahbisan nabi tanqadiha yace da rahimuna dirhamun mu kullu hajayyidun dukkan su masu masu abin masu kyau ne fala tahbisanna bi tanqadiha kada ka rike mu bi tanqadiha da abin gake da na kadikin su da tace su tacewa a nan gurin abin da yake nihi la taqfa wa la tadau bi tinqadiha darahim wa tamyiziha a nan gurin ka an mai baitu usulubin shi usulubi ne na nasar amma kun bai yiwa a warware shi ya koma ya zama na nasar kin ne yace wa ammal madahu allazi lam yu'raf ahluhu fa kasir amma yaban da ba a san wa ake yabo ba cikin waƙen larabawa mai yawa ne wa misaluhu abun misalin shi wannan yana nihin cewa duka wannan abubuwan da ya zano mushi ba wai shi ya faɗa ba a cikin baitukan da ya hardace na larabawa ya kawo wannan abubuwan da ya zana shi yasa da bai amsa ba shi yake bin duka waƙen laraba yana kawo mushi amsa ya ce misali shi kuma yake ce mushi abubuwan da yawa ne ni wanda na hardace in ga misali ɗaya kawai misalin shi ƙaulul huzali faɗar huzali yake cewa walam adir man alqa alaihi rida'ahu ala annahu qad sulla an majidin mahadin ya ce walam adir ban sani ba man alka alaihi rida'ahu wane ne ya gefa mishi mayahin shi ala annahu qad sulla akan cewa shi an warware an majidin ga mai karamci makadin wanda yake mai tsantsa nan gurin duka irin abiyat abiyat ne wanda suna cikin dogon zance gane ma'anar su yana da wahala sai an koma zuwa ga wancan abiyat in shi kawai istishhad ne yake mishi wannan a ƙasa yana kawo ma'anar su nan cikin baitin kawai abin da yake so mu sani yana yaban wani mutum ne wanda ba a san shi ba ya gehu mayahin shi a bisa dan uwa na sha'irin nan dan saboda ya bashi kariya wanda sun so sun zo su kashe su mishi kisan gilla nan gurin kawai ya faɗe shi ne amma ba wani yake yabo ba yabo ne amma ba da kowa yake ba yace wa ammal baitul lazi samu jawaduhu amma baitin da ya zama na ajiyewa shi tayi tayi muni wa hasuna qadahu kuma yanke shi yayi kyau faka ƙaul abi nuwas kama faɗa abi nuwas fa bitna ya rana Allah sharra isabatin nujarrur azyal al fusuki wala fakhar yace fa bitna sai muka wayi gari muka kwan dare kai ya rana Allah Allah Allah Allah yana ganin mu sharra isabatin mu ne mafi sharrin jama'a nujarrur azyal al fusuki muna jan geza ta fasikanci wala fakhar babu alfahari shine wannan baitin wanda wada ikin shi abinda aka kumsa a cikin shi yayi muni amma kuma abin da ya tattara ma'ana baiti ne a tsari na larabci a tsari na tsara baiti lahiyayye ne bai da matsala yana da daɗi yana da kyan tsari da wazanin shi amma ma'anar da ya kumsafa muguwan ma'ana ce cewa mun kwana Allah yana kallon mu muna fasikanci ya'ani anna abin da yake nihi anan albaitu raqiqun fi labzi hasunun fi usulubi ghayr annahu samaja fi mawdu'ihi baitin mai kyau ne a cikin usulubin shi da kuma tabshin shi amma sai dai yayi muni cikin ma'anar shi dan saboda ya bayyana cewa ya yi itirafi da kansu cewa su fasikai ne wa ammal baitul lazi la yarqa'u dam'uhu amma baitin da hawayen shi bai yankewa kamar hada zirrumma ma balu ma balu ainik ma balu ainika min halma'u yansakihu ka annahu min kula mafariyatun sarab yace ma balu ainika ko ainiki ne aka ce can ainika ko ma balu ainika me ya sami idaniyar ka min halma'u ruwa yansakihu min ha yana zubawa daga cikinta shine yansakib in sakaba zubowa sala kwararawa ka annahu min kula kamar ka ce daga koda ce mafriyatun wadda take yankakka koda wadda take abin nan ta cikin ta cikin dabba ko mutum mafriyatun wadda take yankakka saraba wadda take kwararar da ruwa yace fa inna jawami'uhu imma ma dan saboda abin da ya tattaro baitin nan imma ruwa ko kuma ainun ne ko kuma insikab ne ko kuma nashi'a ne au asfala mazada ko kuma kasan salka au shiqqun ko kuma tsagewa au sailanin ko kuma kwararar ko kwararar ruwa kenan wannan dukkan shi baitin gabaki ɗaya abin da ya tattaro abubuwa ne wanda sun sari al'ainu zubar da hawaye alma'u zubarwa yansakibu zubarwa alkula haka nan saraba dukkan shi kawai kwararawa hawaye bai tsayawa dukkan shi ce keke da likir kawai abin da yake ni wa ammal baitul lazi yasqulu wa qahu amma baitin da abko shi ga kunnuwa take nauyi kamar ma faɗa zurrumi ibnu rumi da yake cewa iza manna lam yamunun bi mannin yamunnuhu wa qala lin nafsi ayuhan nafsu amhili yace iza manna idan yayi kyauta lam yamunun bai ya gori bi mannin yamunnuhu da kyautar da yayi kenan manna baiwa lam yamunun kuma bai goyi wa qala li nafsihi sai yace ma ran shi ayyuhan nafsi ya ke rai amhili ki dan saurara ki jinkirta a nan gurin abin da yake nihi nauyin baitin dan saboda cikin shi shadarkin shi na farko an yi ta memeta kalmar almannu cikin shaɗarkin shi na farko duk da suna da tabshin faɗa a cikin shaɗar na biyu kuma sai aka faɗa abinda abin nan ake kunne yake kin jin shi dan ya ambaci manna har wajen so hudu a can gurin wanda a wazani na shi'iri wazani ne na misqali 280 zihin zai yi wahala ɗauka shi kamar yadda ya san ciccire baituka nan ba mutum aro da ya sani ba wahala ce zama ba kanmu ya ce wa ammar baitin lazi ta shujju aruduhu amma baitin da arud in shi yake abin nan karyewa wa ya asu darbuhu kuma darbikin shi ya warakar da shi fa misal kamar yankin shi ajizul bait ya baci amma sadrul bait ya gyara shi yace fa misal qawlu sha'ir kamar fadan mawaki da yake cewa yace dalabtul habi abdi masharifiyun kama yadun masafihu lis salami da laftu lahu na kusanta a gare shi taqaddamtu lahu na gabata zuwa gare shi bi abjadi da mafi horin abin nan ka sausawa hori masharifin tauke takobi bi abjadi masharifin takobi hori wanda yake mai daraja shine abyadu masharifin dan an nasaba shine zuwa ga zuwa ga wata kabila shine masharifin kin ya ce kama yadul musafihu kamar yadda mai meka hannu yake kusanta lissalami ga gaisuwa a nan gurin abin da yake ni cewa baitin harkon shi ya kari amma ƙarshen shi sai ya gyara shi ambata shi da aka ce na kusanta gare shi da ƙaton takobi wanda yake mai darja mai ɗaukaka gaba kamar ji zakai aka ce ko muka kai ɗauki ko aka yi wani abun alfasha sai ya ce kawai sai na meka mishi hannu ga sallama kenan ka gani sai aka faɗa abin da yake can ta lalace amma gaba ta gyara ta ba mugun abu zaka ji ba wa ammal baitul ladzi ya'zimu wa iduhu amma baitin da mummunan narkon shi ya girma wa yasghuru khadbuhu amma babban lamarin shi kuma yazo a sauki fa misaluhu qawlu amr ibn kulthum misalin shi wada amr ibn kulthum ka anna suyufana minna wa minhum makhariqun bi aidi la'ibina ka anna suyufana kamar ka ce takubban mu minna daga gare mu wa minhum daga gare su makhariku kamar ka ce majaujawa ce bi aidi la'ibina a hannun masu wasa a hannun masu wargi nan gurin abin da yake nihi shi ma irin wancan abin da ya faɗa ne baitin na farko shi ma kamar yadda yake faɗar cewa kamar takubban mu a hannunmu su ma takubban su a hannunsu kamar ka ce gamuwa muka yi aka buga aka gwabza yaƙi sai ya ce kawai kamar majaujawa ce a hannun yaro kenan wasa kawai muke da su ba yaƙi ba shi ma irin wancan ne na farkon shine ya azimu wa iduhu wa idin shi ya yi girma shine an batar ta kubba a hannunmu da hannunsu amma kuma bayyana cewa kamar abun wasa ne a hannunmu ya nuna cewa ba yaƙi aka yi ba ya ce wa ammal baitin lazi huwa aksaru ramlan min yabrima amma baitin da ya fi mafi yawan rere gami da reren yabrima kamar masafadarin zirrumma da yake cewa ma'aruriyar ramdar radar yarkuduhu wa shamsu haira lahafil jawu tadwimu ya ce ma'aru'iyan doki ne wanda yake zalla wanda yake tsiraitacce daukin daukin da babu shinhuda a haushi shine a ce rakiba farsan ma'aruriyan ya hau doki wanda babu shinhuda shine ma'aruriyan ramdar radadi yarkuduhu ramdar radadi zahi na tsakonkwani yarkuduhu suna suna abun gakin shi na bugon shi urkud bi rijlika haza mutasilun baridun wa sharaf arrakdu shine bugon abu yace wa shamsu haira rana tana abun nan rana tana dimauce lahata da wimin kuma tana da dauran kekkewayawa fil jawi a cikin abin nan sararin sama a cikin sararin sama a nan gurin abin da yake cewa walaysa fil bait ma yufidu kasratir ramli amma nan suka ce an yi mishi gyara a cikin baitin nan babu abin da ke nuni akan cewa akwai yawan rairaikin kamar yadda ya faɗa da ya kawo misali da baitin da ke cewa qadanal aqanqal wal awasi wajidnal kasibu ila al aniki da ya kawo wannan baitin dan yana nufin cewa ya kawo mishi baitin da kalmomin shi cike suke da kalmomin rere kalmar da ke ake fasara ta da rere tana ɗauke da kalmar rere to yace amma abin da ya kawo reren kaɗan ne a ciki da wanda ya kamata ya kawo a jarrabawar da ya mishi ne qabanal aqanqal wal awasi wajidnal kasiba ila al aniki al aqanqal rere ne al awas rere ne al kasib rere ne al aniki rere ne kenan da wannan aka kawo shi ya dacewa yace wa ammal baitul lazi ka asnanil mazlumi amma baitin da ya kasance kamar halshe ne na haƙori na wanda aka zalunta wal misharul maslumi da kuma abun nan majaujawa wadda take karyayya majaujawa al maslum akwai magana da wani cikin magabata ke cewa mautul alimu sulmatun fid din mutuwar malami tangarda ce karyewa ce cikin addini shine nan al maslum da cha karyewa ka qaulul a'sha kamar fadar ashari ke cewa wa qad gadautu ila al hanuti yatba'uni sha'an mushallun shalilun shulshulun shauli ya ce wa ƙarga dautu haƙiƙa na yi sammako ilal hannuti zuwa ga na yi sammako ilal hannuti zuwa ga runha nan yana yaban wani baran shi ne yana raban mai mushi hidima ne ya taba'uni yana bi na sha'a ya rigaye ni mushallun mai shanyayen hannu mushallun mai gaugawa nake so mushallun mai gaugawa cikin tahiya shalilun ko mai shanyayen hannu shurshulun mai shanyayen hannu shaulun mai shanyayen hannu duka wannan abu ɗaya ne da shalilun da shurshulun da shaulun duka abu ɗaya ne kenan kaga nan gurin dukkan wangaken arzikin na gaba na baiti cike yake da haƙora ita ce shin mai ruwa ya ce wa ammal baitul lazi yasurruka awwaluhu wanda wannan mai mukama ta alhariri shi ma ya kwatamta irin shi wanda ya kawo sama da wannan shi ya kawo ya ci irin wannan abubuwan cike da fasaha wa ammal baitul lazi yasurruka awwaluhu amma baitin da farkon shi yana faranta maka rai wa yasuuka akhiruhu karshen shi kuma ya bata maka rai ka qauli mur'ul kaisi kama fadar imrul kaisi mikarrin mifarrin muqbilin mudbirun ma'an ka jilmudi sakharin khatta husayl min ali yace mikarrin mai kai dauki mifarrin mai gudu muqbilin mai bada baya mudbirin mai juyawa ma'an gabaki daya ka jilmudi sakharin kamar ka ce hwalamin dutsi ne mai kabri mai tauri hadda husaili wanda ruwa ya turo shi min ali daga can sama shine hadda ya turo shi daga sama nan hadda ba mai da ba ha karimi mai ruwa bane shine turawa nan gurin abinda suke cewa anan yace awwalul baiti yasurruka ahlu yasurru ahlul zauqi horkon baitin yana faranta ma masu zaukin zance a cikin tsara waka yana da yana da zauki mai kyau nan saboda waƙe duka da ake yi ana so a cikin waƙe ya kasance ya kumshi zauki mai daɗi ba kawai kalmomin ba ko da mawaƙa na Hausa mawaƙa wanda suke na kowane yare ƙoƙarin kowa ya bayyana fasaha a cikin waƙa shi yake ba kawai faɗar kalmar ba a ji ta kaɗai ya faɗi ma'anar a hatta kalmomin ya yi ƙoƙarin sun kasance ya cika su da fasaha to ya ce farkon baitin yana cika ahalul fasaha da zauki mikarrin mifarrin mukbilin mudbirin ma'an yana da kyau ya ce amma kuma da ya kasance can ƙarshen shi sai ya bakanta rai don saboda yana mauke ikin shi cewa jilmudu sakar ne dutse ne mai tauri ya faɗo daga sama wannan kuma yana bakanta rai don saboda faɗawar shi inda amru'ul kaisa a ce saman shi yake rayuwar shi ta kasance zuwa ga halaka ma'ana ƙarshen mugun abu ya ambata duk da harkon shi ya ambaci abubuwan da zauki yana burge mawaka yace wa ammal baitul lazi yasfa uka badinuhu amma baitin da ya kasance badinin shi yana marinka wa yakhda'uka zahiruhu zahirin shi kuma yana yaudaraka ka qaulul qa'ifa ka qaulul qa'il kama fadan mai fada yake cewa atabtuha fa bakato qalat ya fatan najaka rubbul arshi min atabi atabtuha na zarge ta fa bakata hoshe da kuka wa qalat ya fatan tace ya kai sarmayi najaka rabbul arshi ubangijin al'arshi ya tsare kiyaye ka ya ki ya tseratar da kai min atabi daga zargina nan gurin baitin a zahirin shi mutum zai yi zaton cewa ma'ana shi tana da ma'ana amma bata da ma'ana don saboda ma'ana cewa tana kuka game daga zargin da ya mata bata da wani ƙarhi da hazzarta zarge shi ita kuma babu bukata zuwa ga ta yi mishi addu'a kenan nan gurin baitin gaba ɗayan ana shi yana da daɗi yana da daɗi a malaman waƙe amma kuma ma'ana bai da ma'ana ba ta da daɗi shi ne yasfa uka baɗinuhu baɗinin shi yana marinka baɗinin bai da daɗi wa da uka zahiruhu zahirin shi kuma don saboda zauƙi da daɗi yana zai iya yaudara kama ya ce wa ammal baitun lazi la yukhliqu sami'uhu amma baitin da mai sauraron shi bayya tsuha hatta tuzkar jawami'uha sai sai an bato gabaki ɗayan shi ka kaulu darfa kama darfa da yake cewa kufan biha sahabi alayya matiyahum yaquluna la tahlik asan wa tajallaji nan gurin baitin asalin shi da cewa akai wuqufan biha sahabi alayya matiyahum yaquluna la tahlik asan wa tajammali magana ce baiti ne na imrul qais amma darfa sai ya dauke shi a karshe shi kuma yace wa tajalladi duk wanda ya saurare shi daga farko ji zai yi kawai hankalin shiga baitin imrul qais zai kai shi kufan biha sahabi alayya madiyahum yaquluna la tahlik asan wata jammali zai kai tunanin cewa can za a je a karshe sai a bashi ruwa a ce wata jalladi ya koma baitin ɗarfa shine yake nihin cewa eh kunnan ka sauraron ka ba zai tsuho ba a wajen jin shi sai an ka ambato maka gabaki ɗayan shi sai an bato gabaki ɗayan shi zaka san cewa na wane ne wanda wannan an san shi a cikin wake na abin nan wake na larabawa shine ana ambato baitin ga imrul qais wani ya rawaito ba waka wani ya dauke ta ita ce sirfan amma a ƙarshe sai ya dauki wata kalma ya sauya ko kuma a tsakiya ko a wani guri wanda wannan kuma ba a lissafa cewa aibu ne a cikin waka wanda ko da a cikin waken hausa suka samu wasu suna yin wannan wani ya kasance da asalin wakar tashi ce abubuwa ne fa da ka'ida a kowane yara ba abu bane ake da jahilci a kara zuba haka da waka ta larabci da masu yin waken na hausa wanda dai suka yi suke yin ta da ilimi ba wanda suke kara zubo ba san me suke waɗi ba kamar mashaya a wanda suke yin ta da ilimi wanda suke yin ta da fasaha ka ɗauki baitin wani ka maimaita shi ka nasaba ma kanka wannan shine aibu amma ka ɗauki baitin shi a samu saɓanin wata kalma ko wata jumla wannan ba matsala bane bai cewa ma cewa ka abin gakin shi ka mishi sata wannan baiti a tsarin su ma na wake inda zaka ɗauki baitin shi ka rero shi daidai yadda yake sai yi karan kama ce ga mishi sata kuma aje a bashi gaskiya amma da an samu bambanci shikenan babu zancen cewa ya maka sata baiti fa inna sami a yuzunna annaka tunshidu qawli imrul qais mai sauraro zai yi zaton cewa magana waken imrul qais zaka kawo wa ammal bait kenan na farko mai da muka yi bayani sai ce wa ammal baitul lazi la yumkinu lamsuhu amma baitin da bai yiwa a shahe shi da hannu ka ƙaunul khubzuruzi kamar kwaɗai khubzuruzi suke taya ta ƙasha a gaimul hajjir an ƙamrul hubbi wa asharaka nuru sulhi min zulmatil atabi yace ta gaimul hajjari gilgije na ƙauracewa na hushi gaba an yi hajura akahu fawqa salas ya hajura shine ƙauracewa to gaimu shine gilgije mun gan shi a darasin ganin wata na bukhari da muka yi gaimun auqatarun gaimul hajar gilgije na ƙauracewa ta ƙasha'a ya rushe ta ƙasha'a shine id mahalla ya rushe an kamar alhubu gami da wata na so wa asharaka nuru shi kuma nuru sulhi haske na sulhu asharaka yayi haske min zulmatil atibi daga duhu na zargi anan gurin kawai abin da yake so duka abiyat in gabaki ɗaya abubuwa ne na ma'ani ba abubuwa ne mahasusat ba babu abin da aka ambata cikin baitin wanda kana isa hannunka ka taba shi gaimul hajar girgije na ƙauracewa abu ne na ma'ana kau ba girgije bane wanda ake iya tabawa kamarul hubbi shi ma abu ne ba wata bane wanda ake iya taba abu ne na ma'ana nuru sulhi shi ma haske na sulhu ba haske bane wanda ake tabawa zulmatul atbi duhu na zargi shi ma ba abu bane wanda ake iya tabawa ko a iya jin shi ko a iya ganin shi kenan ba a iya taba shi ba a iya shafa shi ba a iya ganin shi kawai abubuwa ne ma'ani aka ambata ya ƙaro wani ya ce wa ka ƙaulu abi nuwas kama faɗa abi nuwas ya ce nasumun abirun fi gilalati ma'in wa tamsalu nurin fi adimin hawa'i nasimun abirun ya ce nasimu abirin tashan iska ne na turaren za'afaran an nasim shine tashin iska tashin iska ne na abir za'afaran za'afaran shine abir fi gilalati fi gilalati ma'in a cikin singileti ta ruwa singileti ita ce rigar ciki riga ta ciki amma kuma sai ce ta ruwa kaga ita ma ba abu bane ma'ani ne ba za abu bane zahiri nan nasim shi ma tashin kamshi na abir ba abu bane yanda ake kama yace wa tamsalu nurin butun butumi ne na haske fi adimi hawa'i a cikin hwata wadda take ta sararin iska hwata ta timsal wadda ta cikin sararin sama ita ma ba abu bane yanda ake taba irin na wancan ne yace wa ammal baitul lazi yasulu aksuhu amma baitin da ya kasance akasin shi yana ba da sauki akasin shi yana da sauki kaga kaulu hassan kama faɗa hassan yace bidul wujuh karimatun asabuhum shummul unufi min ad-dirazil awwali yace bidul wujuhi masu hasken huska ne asabuhum karimatun kuma nasabar su mai karamci ce shummul unuf masu tsawon dogon hanci ne minat dirazul uwal suna daga cikin wanda aka saka na farko atarzu shine yin rini rini na farko shimmul unuf masu tsawon hanci masu dogon hanci nan gurin yace da ka aka sabaitin kace shimmul unufi mu duba da kyau shimmul unuf minat dirazul awwali da wancan ajazul bait din ka doko kan maida shi sadrul bait yana zawo a daidai kace shimmul unuf minat dirazul awwali shimmul unufi minat dirazul awwali kuma ka ce bidul wujuhi karimatun a hasabuhum haka nan yana yi in ka juya shi kenan ka ɗauko shi daga nan sadrul bait ya koma ajzul bait yana bada ma'ana haka nan akasin haka yace wa ammal baitul lazi huwa atwal min mislihi amma baitin da ya hi kwatankwacin shi tsawo yace fa ka haqamatul mutanabbi kamar haukan mutanabbi da yake cewa ish ibiki ismi sud jud qud mur inha sur fuh tusal ya ce gizi irmi sibi ihimi uguzu isibi ru za a jili isini nal wannan baiti baiti ne na abin nan kuma dukkan su da ma'anarsu fasaha ce ta a kawo fi'il da amurkawa a cikin kalma biyu ya ce ishkara kuma in ka bi su suna da ma'ana ba wai kawai ya haɗe su don kawo ga kumshe da fasaha kuma da ma'anarsu a ƙarshe zan mu ga ma'anarsu ya ce ishkarayu ibuku ka wanzu ismu ka nemi ɗaukaka mina sumuwu ne sud ka yi jagoranci jud ka in ka yi jagorancin kuma ka yi kyauta ƙud ka yi ƙiyada ka yi shugabanci mai kyau mur ka yi umarni inha ka yi hani usur ka yi farin ciki ka rika nuna farin ciki ga jama'a fuh kuma ka rika magana tusal za a tambaye ka in ka haɗa wannan siffofin zaka zama abin tambaya wajen mutane sai ya ce gizi kuma ka yi abin nan ka yi gazaza ka yi mummunan hali wala kunta fazzan galizar kalb kai mummunan hari yace irmi kai giwa sibi ka daidaita ihimi ka kiyaye uguzu kai yaki isbi ka kamo sabaya a sabaya kaman mun bayi in kai yaki ka kamo kaman mun bayi ru ka kiyaye haƙin su za kuma kai tunkuda dili kai nuni isni kai yabo nal zaka samu kenan wannan shi ma yana cike da ma'ana ya ce wa ammal baitul lazi huwa mahinun bi harfin amma baitin da ya kasance wulakantacce ne da harafi guda wa rahinun bi hazfin kuma an danganta shi da shahewa kullun sun bi ma kasabata rahina shine rahin dangantawa ka qaul abi nuwas kama fada abi nuwas da yake cewa laqad da ashi laqad da ashiri ala babikum kama da adurrun ala hasila yace shi'iri waka ta laqad da ta yi haske ala babikum akan ba haske ba ta tozarta nike su da a da an ba kiyoyi ta tozarta ala babikum akan kohakku kama da a durrun kamar yadda lu'ili'i ya tozarta ala hasila akan bai wannan hasila baiwa ce ta haruna ta ar-rashid haruna rashid hasila sunan mace ne kenan nan gunin yake cewa inda a ce inda a ce baitin ya kasance mahinun bi harfin abun wulakantarwa ne da harafi daya harafi ɗaya in aka sa zai zama abin wulaƙanta laƙar da a tozarta ne amma kuma wa rahinin bi hasfin kuma abin dangantawa ne in aka shahe shi in aka hudda ainukin aka sa a da a yayi haske sai zama kuma abin abin yabo ne ba abin wulaƙanta ba da a ce cewa laƙar da a shi'iri ala babikum waƙata ta yi haske akan ku kama da a durrun ala hasila kamar yadda lu'il iya yi haske a jikin hasila amma da aka ce da'a da ainun sai ya zama da'a ya tozarta kenan ana shahi ainun aka sa ya zama abun yabo abun yabo aka bar shi da ainun in shi ya zama abun tozarci wa ka qaulul akhir kama wadan wani da yake cewa inna kalaman tarahu madahan kana kalaman alaihi da'an ya ce inna kalaman lalle zancen da tarahu zaka ganshi madahan yabo ne kana alaman kana kalaman to zance ne da zai kasance alaihi da'an yana da haske ka gani sai kawo da'an kin da magana haske kin ba magana wacce da'a ba ta tozarta shi ma wannan ɗaya ne da wancan da'a kin nan zaka ce kalamun alaihi da'un kalzance ne wanda yake da tozarci inda ainun kassa ya'ani abin da yake nihi innaka iza an shatta da'an cewa idan ka yi waƙe da'an kana hija'an ya zama na zambo ne nan zo zambo ko yana daga cikin agaradun na ashir wa iza an shada idan yayi waƙe da'a sai yayi haske iza an shada idan ka waka shi da'a da haske kana madahan sai kasance abin yabo ne kenan ka gani yana iya daukan mada yana iya daukan alhija a cikin kuma dukan su agaradun ne na waƙe kawai da hudda harfi ɗaya ko da ƙara shi qala isa bin hisham isa bin hisham yake cewa fata ajabtu wallahi min maqalatihi wallahi sai nayi mamaki game da wannan maganganu na shi ne ina da awacewa a ilimin waka ba abinda nan bari gashi duka tambayoyin nan ko ɗaya ba an amsa ba wa daituhu ma yasta'inu bihi ala tagayyiri halihi na bashi abinda zai taimaka ma rayuwar shi a cikin sauya halin shi daga talauci ya koma mai hali waftaraqna muka rabiya tahiyya shi na tahiyata nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara e nan dogara yan uwa da kasancewa wannan darsukan na tasiji muna sajjalawa shi yasa muke karanta su duka kuma duba da cewa karatun so a sai ɗaya ne muke zawa karanta shi a cikin sati so ɗaya to in ma inda a ce abin da ya kamata ne da so samu ne irin wannan mutum ɗaukan karatu ka tafi bai wuce ba ka ɗau sai ɗara hudu bai wuce ka ɗau baiti abubuwa wanda ka ɗauke su ka fahimce su kuma gobe ka komo duka mu ba da irin wannan karatun ba muka yi amma kawo sauƙi ne ga al'umma karatu ne wanda ka je gaban malami ka tsaya ka karanta bai wuce ba duka da na yi su bai wuce ba ka tsaya ka je gaban malamin bai ma barin ka ka ɗauka abin da wuce sai tsara biyar ko shidda to amma bambancin kullun ne ba he rana ɗaya ba ne kullun ne wata ran ma sahe da yamma kenan kaga wannan ba ɗaya ba ne da wanda sai a sati a to yana da kyau a ce in mutum ya ɗauka ya tahi ya ɗauki sadar guda uku ko hudu ko biyar ya maimaita su ya maimaita su in da gaske mutum yake in wannan karatun mutum ba da gaske yake ba wallahi ya ji shirme da ya tahiye shi ba abin da zai amfana da abin to amma yanzu mu Allah ya kama na saukin salula kana da buƙatar in ka je ka sa ka saurara dukkan shi darasin ka ɗauka bai wuce ba bai wuce ba minti nawa bai wuce ba minti 20 mai yawa ne minti 20 minti 10 minti 15 kai kuma kana bata lokaci minti 40 awa biyar a cikin fada ko awa uku a cikin fada ana zance na banza wanda bai da fa'ida ko da ba na banza bane wanda bai da amfani cikin ilimin ka to amma ka zo ka zamana ka bibi karatun ka ɗaya bayan ɗaya ka rika sa alama kana ɗaukan fawa'id abinda bai baka gane ba ka yi alama ka yi tambaya wannan sai gagara ka tahiyar da lokacinka a banza wanda kuma kana ina da tabbas in mutum bai mai da hankali ba nadama wata ran take biyowa baya wanda ba a watan wannan wata ran zaka yi nadama cewa ina ma da na tsana mai da hankali nayi ina ma da na tsana mai da hankali nayi wanda wannan ina ma kin ku batta yin amfani lokacin da dama ta yi ba mutum mutum ya iya kokarin ya ribace ta annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari yana cewa abubuwa guda biyu ana ma mutane kamun gadi yawa daga cikin su as-sihhatu wal faragu lahiya da kuma samun dama ka samu damar yin abu sai ka ƙin shi ka yi ta yawonka amma sai lokacin da ya zamana abin ka ya kubuce ka rasa shi sai ka ga babu yadda zaka yi kamar yanzu matasa su sabit su abdurraqib da sauransu suna da damar su su tsaya su mai da hankali su yi a yanzu in suka bari ba su yi ba yadda suke ga su malam murtala sun shiga cikin hayaniya kai ma wannan hayaniya zarar da ta zo ciza yatsa zakai to in mutum ya kadda na gaba ake gane zirhin ruwa in ka kalli na gaba abinda ta kasance gare shi to kai ka dau wa'azi ka tashi ka zabura mutane da dama wanda a lokacin muke karatun da su sun maida shi ga ba abin su tsaya su da hankali sai kai irin wannan zawwa ta ka taho ka saurara ka doka ka je ka yadda ka taho ka saurara ka doka ka je ka yadda kuma a ƙarshe a inda kake malamin babu shi ya rasu kai ake doka babban malami wanda suke ganin ka kana ta safa da maro wajen malamin nan su zabura su je su ce karatun littafi kaza muke so da dama wannan wallahi akwai diyawa wannan wanda babu yadda mutum zai yi kawai sai da ce to wallahi banda da dama abubuwa sun mana yawa ku je dai wajen malam wani sai ya raba abin da cewa dama ce banda da abubuwa suka yi yawa ya samu ya rabu da wannan saboda su irin wannan babu wata irin dabara da suka yi inda ba karanta suka yi ba babu wata dabara dabara ba ta yi kawai sai an yi kenan ina shajja'ar da kanmu da zaburar da kanmu mu tsaya mu mai da hankali akan mu mai da hankali akan mu yi su wannan karatuttuka masu albarka masu tsada kar da ranar da suka kubuce mutum zai kasance yayi da na sani wanda ba a fatar haka nan سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم eh shaja rauni akai rauni akai